بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ashirin da shida ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da uku ga watan march 1997 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani bai gushe bai ne mana bayani akan cewa idan mamaci ya rasu ana bin shi bashin azumin bakance to wajibi ne ko mustahabbi ne waliyan shi su biya mishi mun fahimci wannan ma'ana ana so ga waliyan shi su biya mishi amma in azumin farilla ne kamar na ramadanu wanda bai samu damar yi ba har Allah ya ɗauki ran shi to sahihiyar magana kamar yadda muka ji kuma kamar yadda za mu zo mu ƙara ji cewa wannan ba za a rama mishi ba sai dai a yi mishi sadaka to shine ainihin bayan ya kawo maganganun malamai duk gaba ɗaya sai ya kawo magana al-imamu Ahmad daga ƙarshe wadda al'imamu abu dauda ya ruwaito a cikin littafin shi al-masail shafi na casa'in da shida inda ya ce sami'itu ahmad ibn hanbalin aqala na ji ahmad ɗan hambali ya ce la yusamu anil mayyiti illa fin nazri mamaci ba a rama mishi azumi sai dai azumin bakance wa hamala atba'uhu al-hadith al-awwal ala sawmin nazra an nazri a mabiyan al'imamu Ahmad almajiran shi da kuma waɗanda suka biyo bayan shi sun ɗauki cewa wannan hadisi na farko to akan cewa shi ma azumin bakance yake nufi hadisin da ya ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu to ba su lura da cewa ai man mata wa alaihi siyamun ba kawai sai suka ɗauko wasu hadisan suka ce wannan hadisi mutulaki ne don haka an samu wasu hadisai da suka yi ƙaidin shi bidalili ma rawat amratu saboda hadith saboda ainihin wato magana da amratu ta ruwaito anna ummaha matat wa alaiha min ramadana mahaifiyar ita amratu ta rasu ana binta azumin ramadan faqalat li aisha sai ta ce wa malamar ta aisha domin amratu dama almajira aisha ce aqadhihi anha zan rama mahaifiyata wannan azumi da yake akan ta rasu qalat sai aisha ta ce la a'a ba za ki rama mata ba bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin nisfa sa'in sai dai ki mata ainihin sadaka a kowane wuni ki bayar da rabin sa'i ga ainihin wato miskini guda ma'ana akasin sabanin yadda muka ce jiya mudunnabi daya nan ya nuna mudunnabi biyu domin sa'i guda yana ɗaukan mudunnabi guda hudu to mudunnabi guda biyu ne za ainihin a bayar a kowane wuni muka ce ciyar da miskini kenan kamar yadda muka yi bayani a jiya za a iya ainihin kwasa tuwo da miya mai rai da lafiya a bashi ko shinkafa da miya ko kuma wani abinci mai daraja akhrajahu tahawi al-imam tahawi ya fitar da wannan ainihin asari na Aisha a mujalladi na uku na mushkilul asar a shafi na 142 wa ibn hazm da ibn hazm a cikin al-muhalla juz'i na bakwai shafi na hudu واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح yace wannan lafazin da muka kawo ma na ibnu hazmin ne ibnu hazmin ya ruwaito shi da isnadin da at-turku ibnu turkumani al-hanafi wanda yake da littafin al-jawharin naqi ta'liqin da yawa dar baihaqi yace sahihi ne isnadin wada'afahu al-baihaqi to amma shi baihaqi ya raunana wannan isnadi amma ibnu turkumani da yazo sai yace a isnadin mai inganci ne ثم ثم الأسقلاني سنة الحافظ ابن حجر الأسقلاني شما يرون أن إسناد ونا أين أثر عائشة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه إن دي تونا هنية ود الإمام ابن تركمانية إن تاتا waɗannan malamai biyu da bai haƙi da ibnu hajar suke nufin cewa wai mai rauni ce fala waje halahu to babu fuskar da za a yi wannan hanya ta zan mai rauni ce wa in ana ya gairahu in ko wata hanya suke nufi daban fala ya durruhu ai ba za ta cutar da ainihin wannan din ba domin hadisi ɗayan aka samo shi ta hanya biyu in ɗaya hanyar mai kyau ce ɗaya matacciya ce dan wani malami ya ce waccan hanya matacciya ce ai kuma bata taɓa wannan lafiyayyar ba mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa bi dalili ma rawa sa'id ibn jubairin har wa yau saboda dalilin ainihin a abin da sa'id dan jubair ya ruwaito an ibn abbasin daga ibn abbasin qala ibn abbasin yace idza marida ar-rajulu fi ramadana idan mutum musulmi ya rashin lafiya a cikin watan azumi summa mata sannan ya rasu walam ya su bai rama wannan azumi ba an fara azumi ya fara sai rashin lafiya ta kama shi wasu kwanaki kamar bakwai ko makamantansu bai samu damar yi ba kuma sai ya rasu kafin lokacin da azumi zai fita ya samu lafiya kaga ya rasu duk waɗannan basussukan azumi na waɗannan kwanaki suna nan akan shi kenan to yaya za a yi sai abdullahi dan abbas ya ce a ta'ama anhu sai waliyin shi magajin shi sai ya ciyar mishi da abinci mishi sadaka walam yakun alaihi qada'un babu ainihin ramuwa akan shi wa in kana alaihi nadhrun amma in azumin bakance ne akan shi wannan mamaci qada anhu waliyuhu to wannan magaji nashi zai rama mishi amma in azumin ramadan ne wanda bashi ya biyo shi ba sai an rama mishi ba akhrajahu abu dauda bi isn abi sanadin sahihin ala sharti shaykhaini al'imamu abu dawuda ya ruwaito wannan ainihin asari da isnadi mai inganci wanda ya inganta ma a bisa sharaɗin al-bukhari da muslim mun sha yin bayanin waɗannan a karatuttukan bayan wannan littafi walahu tariqun akhar wannan asarin yana da wata hanya daban bi nahwihi kwatan kwaciyar wannan inda ibn hazmin wadda ibn hazmin ya ruwaito a cikin al-muhalla juz'i na bakwai shafi na bakwai وصحح إسناده كما ابن حزم إن ترد إسناد وأنن هنيا وله طريق ثالث عند الطحاوي وأن حديثي ما يناد وتهنير تأكو أورن الإمام الطحاوي أمجلدين أكو شافي نتري إيد أربعين أكو لكن الظاهر أنه أنه سقط من متنه شيء يتي سيدي أظاهري akwai wata magana da ta faɗi a cikin matanin wannan asarin wadda imamu tahawu ya ruwaito minan nasihi mai yiwa daga mai kwafi littafin ne asali ka san kana kwafewa mai yiwa a samu wata kalma ka ketare ta baka sani ba aw tabi ko kuma a wurin printing wajen bugawa mai yiwa daga nan wannan kalma ta faɗi fa fasadal ma'ana sai ma'anar wannan asari sai ta ɓaci to wannan hanyar dama ba ita ake magana ba inna ma ya kawo wannan ne lil isti'naf ma'ana ya kawo maka hanyoyi biyu waɗanda suke sun inganta sai ya ce an samu wata hanya ta uku kuma al'imamu tahawu ya ruwaito ta, amma an samu wata kalma a zahiri ta faɗi a ciki, ko dai garin kwafewa ne mai kwafewa ya manta bai kwafe da ita ba, ko kuma inji ne ƙetare ta da kuskure. Qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai na ce, wa hadha at-tafsilu alladhi dhahabat ilayhi ummul mu'minina wannan bayani da rarrabewa da ummul mu'minina Aisha ta tafi akan shi. wa habrul ummat ibnu abbas radiyallahu anhuma da kuma babban malamin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhum su kuma baki ɗaya Allah ya ƙara musu yarda da Aisha da mahaifinta da Abdullahi da nashi mahaifin duk baki ɗayansu suka tafi akan wannan ainihin fahimta Aisha da ibnu abbasin suka ce in ya kasance azumin ramadanu ne akan mutum ya rasu to sai a yi mai sadaka in kuwa azumin bakance ne to shine za a rama mishi wata ba'ahuma imamu sunnati limamin sunna kuma ya biye su akan haka ahmad ibn hanbalin shine al-imamu ahmad ibn hanbal al-imamu al-mubajjal huwa allazi tatma'innu ilayhi an-nafsu Ashekul Albani ya ce wannan maganar tasu ita ce zuciyarmu ke natsuwa da ita saboda ita ta dace da sunna ita ta dace da asari waɗanda aka samo daga manya-manyan sahabbai wayan sharihu lahu sadru kuma kirji yake samun haske saboda ya ɗauki waɗannan maganganu wa huwa a'dalul aqwali fi hadhihi mas'ala yace wannan magana ita ce mafi daidai daga cikin duk wannan mas'ala wa awsatuha kuma ita ce wadda take ainihin tafi dacewa tafi zama tsakatsaki ita ce wadda tafi daraja wa fihi i'malun li jami'il ahadith duna raddin li ayyi wahidin minha domin wannan daukan wannan fahimtar zai sa kai aiki da dukkan hadisan ba tare da ka tunkuɗa ko ɗaya daga ciki ba ma alfahami sahihi laha tare kuma da yi musu kyakkyawar fahimta khassatan al-hadith al-awwal minha musamman ma hadisi na farko din nan wanda ya zo da cewa wanda ya mutu ana bin shi azumi to sai waliyin shi ya mai azumi wannan hadisi in baka tsaya ka fahimce shi ba sai ka ɗauka cewa ma kowane irin azumi ne to yana da kyau ka tsaya ka fahimce shi shi yasa dole sai ka yi ilimin mustalahil hadis ka iya tace hadisai bayan ka tace su sun inganta ka tabbatar da ainihin rajihi akan marjuh ka tabbatar da nasihi akan manso sa'an nan sai ka dawo ka san ilmin usulul fiqh yadda yake kuma mas'alar ba za ta zo ta zame maka dala da gauran dutse a gaban ka ba mun fahimci wannan da kyau ko don in ba haka ba sai ya zama fahimtar hadisin in sai maka wuya domin wancan hadisi abin da ake nuna maka mutlaki ne ya zo ne sake babu kaidi cewa wanda ya mutu alhali akwai wani azumi a kan shi kaga ya nuna kowane irin azumi kenan to amma mutulaki ne mutulaki idan aka samu muƙayyadi dole a ɗauki muƙayyadi a ɗora shi akan mutulaki mun fahimci wannan da kyau ko a cikin alkur'ani Allah ya ce a yi sallah eh to Allah ya ce a yi sallah a wasu wurare kuma cikin sunna an bayyana yadda sallan nan take dalla dalla mutum ba zai ɗauko lafazin alkur'ani ya ce ai tunda dai Allah ya ce a yi sallah duk yadda kai ta yi a'a sai ka koma ka ga yaya shi wanda aka sauko da Qur'anin yayi sallar sannan za ta zama ta yi daidai da ta Qur'ani mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu falam tafham minhu ummul mu'minina zalika al-itlaq ash-shamila li sawmi ramadana yace Aisha uwar mu'mine bate wa hadisin waccan fahimta wadda take game kowane irin azumi ba hadda azumin Ramadan wa hiya rawiyatuhu tare da cewa kuma ita Aisha din ita ta ruwaito hadisin amma kuma ba ta mishi fahimtar da su waɗancan da suka yi mishi waccan fahimta suka fitar da wancan hukunci ba wa min al muqarrar kuma tabbataccen abu ne a cikin ilimin mustala ilimin usulul fiqh anna rawiyal hadith tabbataccen abu ne cikin ilimin mustala da ilimin usulul fiqh cewa wanda ya ruwaici hadisi adra bi ma'ana marawa ya fi kowa sanin ma'ana abin da ya ruwaito shi wanda ya ruwaici hadisi mun fahimci wannan domin su sahabbai ɗin ba kamar salil himeri ba ne a'a suna ɗauke da ilimi ne kuma suna sane da shi ba wai 'yan dakon ilimi ne kawai kamar ɗan islamiyya ba yana ɗauke da alhadisul awwal akan shi alhadisul sani amma bai san abin da yake ba shi dai na ta haddace hadisan a'a su sahabbai sun haddace sun fahimta kuma sun aikata kuma wanda ya gaya musu ya yi aiki da wannan abin a gabansu sun gani don haka sun fi kowa fahimtar abin da suke ɗauke da shi mun fahimci wannan dan haka muke danganta kanmu muke cewa mu ahlus sunna ne amma sai ku ji kuma mun ce as-salafiyya ma'ana ahlus sunna mu ba mutlak kawai mu ce ahlus sunna in mu ga hadisi mu ce bari mu aiki da shi kai tsaye sai mun duba yaya shi annabi ya aiki da shi yaya sahabban da suka ruwaito suka yi aiki da shi to shine ma'ana hadisi ko mun fahimta ma'anar salafiyya din kenan daga salaf ma'ana waɗanda ke koyi da annabi da sahabbai waɗanda suka gabata su suka kawo mana wannan ƙur'ani to yaya suka yi wannan sallah da ƙur'ani ya ce to haka za mu yi irin wannan sallah ba za mu ce za mu ɗauki ta mu fahimtar mu ce kawai a'a yaya suka ba da zakka haka za mu bayar da zakka ba za mu ce muna da wata fahimta daban ba da tasu a'a yadda suka yi haka za mu yi Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Allah ya shiryar da mu. A Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce, anna rawiyal hadisi adra bi ma'ana marawa ya ce domin mai riwaya hadisi ya fi kowa sanin ma'anar abin da ya ruwaito. La siyama idza kana ma fahima huwa al-muwafiq li qawaid shari'a wa usuliha musamman ma shi fahimtar ita fahimtar wannan wanda ya ruwaito hadisin ta dace da ƙa'idojin shari'ar musulunci da kuma ainihin fandishin shari'ar musulunci ɗin ma'ana mai riwaya ya ce hadisi kaza ma'anar shi kaza sannan wannan fassara da yawa hadisin sai zan ta yi daidai da ƙa'idoji na shari'a kuma ta yi daidai da ainihin usulun shari'a tushen shari'a ɗin to sai a ce wannan ainihin wato ita ce fahimtar da ta dace a ɗauka kama huwa ash-sha'an huna yace kamar yadda haka al'amarin yake a wannan wurin وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى yace babban malami mai tabbatar da addinin gaskiya al'allamatu ibn al-qayyim Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya tabbatar da haka faƙala fi ilamil muwaqqi'ina ko ilamil muwaqqi'ina ko a'lamil muwaqqi'in na yi bayanin wannan littafi kuma na ce kowa ya ruga da gudu ka je kasuwa ka saye shi ya yi tsada ya kai naira dubu biyu yanzu shi yasa ka san yadda ka kududdufa insha Allah ka je ka sai a'lamul muwaqqi'ina kuma ka karanta an ka saya kaka zama ka masalil himir ga littafi ka tara ba kai karatu ba kuma ka zo kana ta ashariya a waje ai an ce kaza an ce kaza kuma littafin na ɗakin ka zagewa za ka yi ka sai littafi ka zage ka yi karatu ka zage kuma ka yi yaƙi da shaidan Allah ya tsarkake zuciyar kan ba haka ba sai kuma riya ta shigo ko shirka mun fahimci wannan da kyau ko to al-imam ibn al-qayyim a cikin wannan littafi nashi mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da hamsin da hudu ba'ada an zakara al-haditha wa sahahahu bayan ya kawo wancan hadisi wanda ke magana akan azumin bakance da aka yi wa annabi tambaya ya ce za a rama ɗin nan sai al'imamu ibn al-qayyim kowa ya saurara albarkacin makarantar ibn taimiyya za mu yau. ibn taimiyya ɗin nan da ake zagin shi da ibn al-qayyim da ibn abdul wahab da ibn abdul hadi da muhammad ibn ali ash-shawkani da al-amir sanani da manyan malamai ɗin nan in sun zagan muku su ba cewa za su kar ku karanta littafin ba kuma a sun cuce ku kenan in ya ce ai wannan malami kaza kaza sai ya ce tafi ka je ka karanta littafin shi ka gani kaga za ka je ka ga abin da ya faɗa kenan domin ibn al-qayyim al-jawziya yau shekarar shi ɗari shida da wani abu da rasuwa to in wani yanzu kawai ya zo ya kama bututun magana yana jawabi ya ce ku yi hankali da littafan ibnu taimiya a'a ba cewa zai ku yi hankali ba sai ya ce ku je ku duba ku ga sharrin da ke ciki inda gaske yake ko ba haka bane amma sai a ce wa mutane kar la tasma'u li hadha alqur'ani addinin sa Abu Jahalin kenan haka suke cewa kar ku sake Muhammad na karatun Qur'ani ku saurara saboda in yazo ya fara karatun alqur'ani din mata da yara za su kewaye yanzu za ga suna ta kuka za ka je gida matarka za ta yi maka bore shikenan sai a ce kar ku saurara walghaw fihi in yazo yana karatun qur'anin ku ta iskanci kuna daga muryar ku la'allakum taghlibuna me yiwa muryar ku sai ta rinjaye tashi sai zan ba a jin abin da yake faɗi ashe ba gaskiya kenan a bari a bayyana mutane mana littattafan ibnu taymiya ibnu al-qayyim da manya manyan almajiransu duk baki ɗayan aka ce maka ibnu taymiya kaza a ce ka je ka duba littafin nashi mana akwai majmu'ul fatawal kubra fatawa ce mujalladi 37 na gaya muku tun 1995 aka yi kiyasin kuɗin tan an shigo da ita ƙasar nan za ta kama naira dubu hamsin da hudu littafi ne guda ɗaya duk sai ka mallaki waɗannan in ka faɗi magana game da ibnu taymiya sai ka ce aje a duba in yace bai da littafin sai ka ɗauko ka nuna mishi amma kawai a haka aka samu haitami haitami alfaqih haitami alfaqih a cikin littafin shi fatawal hadisiya ya zazzagi shekul islam ibn taymiya a cikin littafin shi manasikul hajji wanda ya sharhin na nawawi ya zazzagi ainihin ibn taymiya kuma sai ya ce amma ku yi hankali ka ku karanta littafin shi ƙarya yake yake nan a da ya ce kaza kaza kaza kaza ibn taymiya ya ci mutuncin manzon Allah ya ci mutuncin Allah sai ya ce ku duba littafin shi kaza ma ku gani ko ba haka bane to gashi yau ibnu taymiya yau albarkacin makarantar ibnu taymiya zamu ce zamu ji irin maganganun da ɗaliban shi suke kuma wallahi duk mutumin da ya raba ka da littafan ibnu taymiya wallahi ka kaurace mishi zai saka ka a jafa'i ne domin ilimin ka zai na ƙasa waɗannan bayan Allah Allah ya kimsa musu ilimin da yake bayan sahabbai da tabi'ai da waɗannan zamunna na manyan malaman hadisi da ya wuce ba a sake samun malamai irin su ba har zuwa yanzu da ake magana dinnan. sun yi rubutu akan kowane fanni da baka tunani mun fahimci wannan da kyau ko har shehu usmanu dan fodiyo da awashi bata gyari ta yi kyau ba sai lokacin da ya mallaki littafan ibnu taymiya ka je ka samu shimfidar bugun ihya sunna wanda sardauna ya sa aka buga tun 1960s nan ko 50s akwai ihya sunna ba irin wannan da ke hannun mutane jumhur ba da suka tashi buga sai suka cire waɗannan abubuwan da sardauna ya sa aka rubuta mu muna da asalin wanda sardauna ya sa aka rubuta ɗin da aka buga daga ingila ya karɓo shi can lokacin da turawa suka kwace lokacin da suka ci ƙasar nan da yaƙi da ya je ya karɓo shi ya zo aka sa aka sanya a shekul imam sayyidul ahli wani babban malami allah ya mishi rasuwa a ƙasar misra ya ɗauki littafin ya gyara shi ya yi mishi wasali ya kawo tarihin ɗan fodiyo da baki ɗaya a shimfiɗar wannan bugun da sardauna ya sa a yi akwai cikakken bayanin cewa da'awar dan fodiyo bata miƙe garan ba sai da ya mallaki littafin ibnu taymiya amma kaga da yake ƙasan mu akwai ha'inci sai aka yanke wannan shimfiɗar da sardauna ya sa aka yi sai ake buga muku mujarradi din mu muna da asalin wanda sardauna ya sa a buga din alhamdulillahi rabbil alamin al-imam ibn al-qayyim yace fa ta'ifatun hamalat hadha ala umumihi wa itlaqihi wasu malaman fikihu sun ɗauki wannan hukunci akan ainihin wato umumin shi yadda ya game da kuma itilakin shi cewa azumi ɗin kowane iri za a rama wa mamaci wakalat su waɗannan ainihin irin malamai suka ce yusamu anhu nazru wal fardu da azumin bakance da azumin farilla duk za a rama wa mamaci wa abatta ifatun zalika wasu ɓangare na malamai kuma ma suka ki wannan magana gaba ɗaya wakalat suka ce لا يسام عنه نظر wala fardun ko azumin bakancan ko na farillan ma baki ɗaya ba za a rama mishi ba akasin waɗancan kenan wa fassala ta'ifatun wasu ɓangaren malamai kuma sai suka tsaya suka yi bayani dalla dalla faqalat suka ce yusamu anhu nadhru dunal fardil asli za a yi mishi ramuwar azumin bakance amma banda azumin farilla na asali ramadanu kenan to ka ji yadda suke fa yanzu kana karanta littafan su shekara biyu zaka zama malami duk mazhabobi zaka sani a kanka kowa ya yarda ya sallama alal aini war ra'asi cewa baki daya babu malamin da ya kai ibnu taymiya sanin mazhabobin duniyan nan baki dayan su ba baiwa bace Allah ya mishi al-imam az-zahabi a cikin siyaru a alamin nubala yace da za a tsaye da ni a jikin ka'aba tsakanin hajar al-aswad da rukunul yamani a rantsar da ni ya ce wallahi zan rantse da Allah cewa idona bai taɓa ganin irin ibnu taimiya ba ya ce kuma zan sake rantsuwa ta bi in ce wallahi idan ibnu taimiya ma bai taɓa gane mishi irin shi ba shi kanshi ibnu taimiya bai taɓa ganin irin shi ba a ilimi malam shekul islami kenan mun fahimta ko to duk waɗannan gasu nan waɗannan tuzuran nan da ake ce muku shekul islami shekul islami ku je ku bincika ku me suka rubuta abin da suka rubuta fa sai kwagiri haka gashi nan ko me zai sagalo maka oho Allah ya kiyaye sai ce wa hadha qaul ibn abbas wa ashabi wa ashabihi yace wa hadha qaul ibn abbas wa ashabihi wannan ita ce maganar ibn abbas da shi da almajiran shi cewa ba za a ainihin rama mishi azumin ramadan ba amma za a rama azumin bakance al'imam ibn al-qayyim da ike al-muhaƙiƙi ne mai tsayawa ya tantance ne sai ce wa huwa sahihu wannan magana ita ce daidai ita ce ingantacciya ma'ana in malamai suka yi saɓani sai a tsaya a dubi wacce ce daidai sai a ce ga daidai sauran ba daidai bane bai halatta a ba amma ku zo ku ce mutane duk daidai ne ai saɓani rahama ne wallahi kun yi wa Allah ƙarya Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbuka mutane ba za su gushe ba suna cikin saɓani sai dai wanda Allah ya tausayawa ashe wanda Allah ya tausaya shi ba zai shiga saɓani kuma yaushe annabi ya ce wai saɓanin al'umma rahama ne wannan ba ƙarya bane aka yi annabi ya ce saɓanin al'umma rahama an shiga uku kenan saɓani kada Allah ya kawo mata saɓani shine sai yake cewa li'anna farda siyami jarin a jarin majras salati ya ce domin azumi ɗin nan na farilla ai tafiyarsu ɗaya da sallah matsayin sallah farilla matsayin azumin ramadanu farilla fa kama la yusalli ahadun an ahadin kamar yadda wani ba zai wa wani sallah ba wani gashi kwance bai da lafiya lokacin sallah ba zai iya yin sallah ba za ka tashi kai mai sallah ba za ka yi mishi ba in ya rasu ana bin shi salloli za ka rama mishi salloli ba za ka rama mishi ba duk girman yalla ba lokacin sallah ba dole ya tashi ya sallah ba zai bada kuɗi a mishi ba zai yiwu ba mun fahimci wannan da kyau ko wala yuslimu ahadun an ahadin haka kuma wani ba zai musulunta wa wani ba wani ba ma guje ne kuma kai ka je ka musulunta ya zama kuma shi ya musulunta saboda musulunta ka sai dai ɗanka da kai kake ainihin sama da shi ma'ana in kai babba ne balagagge kana da ƴaƴa ƙanana da basu balaga ba kana musulunta duk ƴaƴan masu musulunta ba su sai Allah kana musu kalma ba mun fahimta domin har yanzu suna ƙarƙashin ikon ka kenan addinance wa kazalika siyamu ibnul qayyim yace to haka azumi ma wani baya rama wani wa amman nazru yace amma bakance fa huwa iltizamun fi dhimma wannan wani abu ne da mutum ya ɗora wa kanshi a wuyan shi bi manzilati daini kamar bashi kamar bashi ne ba ka bashi tilasta ka akai ka ci bashi ba tilasta ka ba ba kancan nan ba tilasta ka akai ba har sai da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba kance fa bai sa Allah ya biya maka bukatar ka ba wai dan ka tashi fita ka ce ya Allah yau in har bukata ta ta biya na samu naira dubu ɗari a kasuwa zan yi sadaka da naira dubu goma wannan abun fa da ka faɗa ba zai sa Allah ya canza kaddarar shi daga yau ba za ka samu naira dubu goma ba eh, dubu ɗari kuma ka zo ka samu in dai yayi daidai da dama abin yana ainihin dace ka samu shi kenan mun fahimci wannan dan karka ɗauka cewa wai nazar ɗin yin bakance din har wani abu ne da ake so ka yi wanda kuma in ka yi kake tunanin zai jawo ya canza wata kaddara ko wani tsari na Ubangiji. A'a, in ka yi bakance ya yi daidai da dama Allah ya kaddara in kai addu'a ko bakance Allah zai gaggauta biyan bukatar shi kenan. In bai daidai ba duk bakancen ka sai ya tashi haka bukata ba za ta biya ba. don haka azumin bakance abu ne wanda yake kamar bashi in mutum ya ci yana nan a wuyan shi don haka shi ma azumin yana nan fa yuqbilu qada'ul waliyyi lahu kama yaqdi dainahu don haka za a karbi biyan da shi waliyin wannan mamaci zai yi ga azumin mai gidan shi uban shi ne ko uwar shi ko makamancin haka kamar yadda za a karba ainihin biyan bashin shi in ya biya wa uban wa hadha mahdhul fiqh al-imam ibn al-qayyim yace wannan shine tsantsar fiqhu wannan tsabagen fiƙihu kenan sai ka tsaya ka yi nazari za ka fahimci wannan wa tardu haza ya ce ƙarin buga misali akan haka annahu la ya hujju anhu ai wani baya yi wa wani hajji ko wani baya yi wa wani hajji haka siddan da ranka da lafiyarka kawai ka ce a tafi ai maka hajji ko na jiya da muka kawo duk wani uzuri ne yake sawa ko kuma makamantan mutum ya wasiya ko makamantan haka amma kawai ka zauna a gida ka ce ba za ka tafi hajji ba wani ga tikiti ga komai na ɗauki nauyin iyalin ka tafi kai mana hajji wannan bai halatta ba a shar'ance ai mun fahimci wannan da kyau ko wala yuzakki anhu haka wani ba zai wani zakka ba kana nan kana neman kuɗin ka kuma can wani ya ɗibi kuɗin shi da ya nema ya maka zakka ba zai yiwu ba haka illa idza kana ma'zuran bit ta'khiri kama yut'imu alwaliya amman aftara fi ramadana li uzrin yace sai dai in ya zama akwai wani uzuri da yasa ainihin wato mutum ya jinkiri dangane da yin ainihin zakka shine ainihin wani zai iya ɗiba ya biya daga cikin dukiyar wannan shi mamaci din ma'ana mamaci ne zakka ta wajaba a kan shi a cikin watan ramadana da ya gabata amma bai yi ba saboda wani uzuri sai ya rasu to yanzu in aka zo rabon gadon shi sai a tuna ai akwai zakka haƙƙin Allah da talakawa da ta wajaba a cikin dukiyar shi sai a ɗibo wannan sai a biya mishi amma kawai ya ƙi yin zakka mahaifinku ya ƙi yin zakka da gangan ba ruwan shi da yin zakka sai ranar da ya mutu nan nan kuma ku ce za ku yi mishi zakka talakawa sun ci a iska kawai mun fahimci wannan da kyau ko to haka malam ya ce kamar yadda yake ainihin wato shi waliyi zai ciyar da abinci ga talakawa fakirai miskinai saboda uzirin azumin ramadana da ɗan uwan shi ya rasu bai samu damar yi ba ma'ana yana cikin yi sai rashin lafiya ta kama shi ko kuma an fara ba shi lafiya kuma ya rasu to kaga uzuri ne wannan mun fahimta yana mutuwa sai ka ciyar da abinci to amma kawai katon banza ya yin azumi sai ya faɗi ya mutu kuma shikenan sai a ce bari a yi mishi sadaka bari a tara malamai su yi mishi addu'a bari a yi kaza bari a yi kaza duk wannan ana yaudarar kai ne wallahi wata fidda wata addu'a ka fara yi wa kanka tukuna in ba haka ba addu'a fa tana amfani ne in ta je inda ya kamata ta yi amfani in ba haka ba makon da ya wuce muka karanta hadisin Ubay ibn Salul shugaban munafikai har an rufe shi a kabari manzon Allah ya tono shi yi addu'a ya tofa mishi yawun shi tun daga kan shi har kafar shi yawun manzan Allah ɗigo ɗaya ya fi duk yawun da ke duniyan nan har da ruwa daraja amma manzan Allah ya tofe ka da yawu duk jikinka me rage kuma amma sai da Allah ya tsinduma shi a wuta khalidan fiha har abada dan me dan ya mutu yana munafiki addu'a annabi ba ta da amfani ne tana da amfani to amma ta je wani muhalli kuma wanda yake kafirci ya riga ya riga yi wannan matsayin kuma bayan ya gama wannan ba daga baya Allah ya kwabe shi karka sake ba to cewa za a yi maka fidda'u za a yi maka addu'a za a yi maka kaza za a yi maka kaza shin lokacin da kake da rai kayi wa kanka fidda'u ka fanshi kanka daga azaba Allah ka bi Allah ka bi manzon Allah shine babban fidda'u me yasa na yana daga cikin dalilan da Shehu Usman dan Fodiyo ai yace wannan fidda'u da ake a kasar Hausa yace maguzanci ne bid'a ce haramun ce dan Fodiyo yana nan karatun cikin Ihya Usunna wa Ikhmadul Bid'a ta dan Fodiyo amma har yanzu mutanen kasar nan ba fidda'un nan suke ba ya ce ma'ana kai da kake wa wane uwarka ko ubanka ko wani naka fidda'u din nan ka yanke kafa'an kenan yana wuta shine kake fanso shi ma'ana fidda'u kenan waye sanin shi ka yana wuta mun fahimci wannan da kyau kana da hali ka yi mahaifinka sadaka kana da hali ka yi mahaifinka addu'a kana da hali ka gina masallaci ko makaranta Allah kai lada ga mahaifinka amma shin shi mahaifin nan naka ahali ne ga wannan in mahaifinka ya mutu yana maguzanci fa wannan ba zai amfane shi ba mahaifinka ya mutu yana shirka wannan ba zai amfane shi ba za mu zo mu ji wasu ƴaƴa ne ƴan halar irin albarka waɗanda manzo Allah ya ba su digirin girmamawa ya ce ibn al-as mu'mina annabi ya ce waɗannan duk mu'mine ne guda biyu amma ubansu da yake kafiri ne suka zo za su yi mishi aikin alheri bayan ya mutu annabi ya ce ba zai amfane shi ba bai taɓa faɗar kalmar la ilaha illallah ba babu tauhidi tare da shi Allah ya shiryar da mu to shine al-imam ibn al-qayyim yace فأما المفرط من غير عذر أصلا mutumin da ya sakaci ya yin azumi ba tare da wani uzuri ba ko kaɗan fala yanfa'uhu ada'u ghairihi li fara'idillahi allati farrata fiha ramuwar da wani zai yi mishi ga wasu farilloli na Allah waɗanda ya sakaci a ciki ba za su amfane shi ba baka yi azumi ba da gangan a zo ane maka sadaka duk ba zai amfanar da kai ba wai saboda yaudara sai mutum ya tatsiye shi sai ka ji waɗannan bokaye dan ba a ce musu malamai a addinance sai su ce a ai ba komai alajin ka kusa mutuwa ka ba yan naira dubu hamsin da zara an yi maka addu'a an yi fidda komai ya wuce mutum ya ta alfashe shi wai ya bar dubu hamsin dai suka ci suka yi fidda shi kenan tunda sun fanso cikinsu daga yunwa Allah ya kiyaye الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ابن القيم يتي وكان هو المأمور biha ibtila'an wa imtihanan dunal wali ai asali shi wannan mutum shi aka umarta da ya waɗannan ibadoji dan Allah ya gwada shi kuma ya jarabci imanin shi ba wai waliyin shi ba dan haka falatan fa'u taubatu ahadin an ahadin dan wani yayi laifi ya mutu yana kafirci ko yana saban Allah dan wani ya tuba wa wani ga Allah wannan tuban ba zai yi ba kai da kanka zaka tuba mun fahimci wannan da kyau ko kai da kanka ne zaka zo ka tuba ɗanka ne ya yi laifi ya ƙi zuwa ya tuba gare ka don me laifin dama na ganganci ne ka ce lallai sai ya zo ya buɗe bakin shi ya tuba sai ya ce shi ba zai zo ba sai dai turo wani ya zo ya tuba mishi za ka ce ba ka so mun fahimci wannan da kyau ko to haka ka yi laifi da gangan wani kuma ya tubar maka ba zai yi ba kai da kanka za ka tuba kuma har ka sake mutuwa ta riske ka ba ka tuba ba ka kaɗe wala islamuhu anhu wani kuma ba zai musulunta ba a madadin wani wala ada'us salati anhu wani ba zai wani sallah ba wala ghairuha min fara'idillahi ta'ala allati farrata fiha hatta mata haka wata ibada daga cikin ibadojin da Allah madaukaki ya farlanta duk wanda ya sakaci har ya mutu to Allah madaukakin sarki ba zai karbi biyan bashin da wani zai mishi ba wannan ita ce takaitacciyar magana da aka ɗauko daga al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin wannan littafi nashi Lamul Muwaqqi'ina قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سينتي وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا يتي الإمام ابن القيم يا فات wannan bincike ya ƙara mishi armashi ya yi ƙarin bayani ya ƙara tabbatar da gaskiya fi tahzibis sunan a cikin littafin tahzibis sunan na sha yin bayani akan wannan littafin nashi mujalladi na uku shafi na 279 zuwa 282 falyuraja fa innahu muhimmun al-sheikh al-albani yace a koma a karanta wannan abu yace domin abu ne mai muhimmanci duk baki ɗayan littattafan nan da albani ke kafa hujja da su duk wanda ka je ka buga baka samu ba ka zo sai a maka photostat alhamdulillah rabbil alamin Allah ya mallaka mana su baki ɗaya salisan abin da yasa muke faɗin haka saboda za a zo a karantar da kai dalla dalla ane faɗan littafi da shafi sai ka je kawai wani danwo ya sa naɗi jami guda haka wai sai ce ƙarya ne wai kuma shi kenan wai wannan kalmar tashi ta soke abin da aka gaya maka da dalili Allah ya kiyaye salisan abu na uku wanda ke amfanar mutumin da ya rasu qada'u daini anhu min ayyi shakhsin waliyan kana aw ghairihi biya wa mamaci bashi na amfana shi wannan mamaci ko wane ne ya biya mai bashin ko waliyin shi ne ko ma ba waliyin shi ba mun gane wannan da kyau ko wa fihi ahadithu kathiratun sabaqa dhikrul kathir minha a fil mas'alati sabi'a ashar yace akwai hadisai masu yawa akan haka wasu daga cikin su an gabatar da su waɗanda suke masu yawa ne a ƙarƙashin mas'ala ta goma sha bakwai daga cikin ba manta ba har da hadisin Abu Darda da aka aje wata gawa annabi ya wuce zai sallah sai yace ana bin shi bashi sahabbai suka ce ana bin shi bashi annabi ya ce ku yi mishi sallah ba zan mishi sallah ba tun da ya mutu da bashi aka Abu Darda ya ce ya manzon Allah ka zo ka yi mishi wannan sallah bashin ya dawo kaina annabi ya ce ka yarda ya dawo kanka bashin mamacin ba ruwan shi da shi ya ce eh abu darda'i ya ɗauki wannan lamuni annabi ya sallah kashe gari suka gamu da abu darda'i da annabi sai annabi ya ce yaya ka biya bashin sai ya ce a'a ya manzan Allah jiya jiyan nan kuma ba a gama kinkin tsa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ana can an nemi shi azaba saboda wannan bashi shi yasa da zarar mutum ya rasu sai a samu nan take kafin a kai shi kabari a biya mishi bashi babu hali to wani ya rigingimi bashin nan in ya san zai iya ya ce ya dawo kan shi kai ne babban ɗan shi babba babban babban wa uba sai bashi ya dawo kanka in babu dukiyar da za a biya kuma dole ne ka biya tunda ya dawo kanka shi kenan sai kai marmaza ka biya in kai jinkiri kuma bashin nan sai ya sake koma kan mai shi kamar yadda muka ji mai jinkiri gashi kwana ɗaya fa kwana ɗaya suka haɗu ashe sai ya zan ka shirya kuɗinka dama a gida ana dawowa sai ka je ka biya shi kenan ka barranta ya barranta Allah ya shiryar da mu rabi'an abu na hudu daga cikin abubuwan da ke amfanar mamaci ma yaf'aluhu waladu salihu min al-a'mali saliha abin da ɗa na gari yayi wa iyayen shi daga cikin ayyuka na gari to suna kaiwa ga ainihin iyayen fa inna liwalidayhi misla ajrihi domin shi iyayen wannan ɗa za su samu irin ladan da shi ɗan ya samu duna an yankusa min ajirhi shay'un ba tare da an rage ladan shi na komai ba da za ka ɗibi kuɗi ka sai fili ka gina makarantar islamiyya ko masallaci ko wani wuri da ke amfanar al'umma duk baki ɗaya sai ka ce ka sadaukar da wannan wuri ga mahaifanka misali a ce za ka samu lada miliyan goma to sai an rubuta wa iyayenka ma lada ɗin nan miliyan goma ba tare da an rage naka ba daga cikin taskar Allah ne. To yanzu da ka samu kuɗi gaje kana ta liƙe-liƙen fostan banza ka je ka sai fili ka gina ubanka masallaci mana. Fosta duk ka liƙa kuma ba za ka ci ba ba ƙarya suke muku ba. Ko ba ƙarya ba ne? Mun fahimta ko? Duk wanda zai zaɓe ka ya zaɓe ka an ganka ga ka. ka wuni kana yawo anguwar duk ba a ganka ba sai ka liƙa hoto ka hana mala'ikun rahama shiga gidan mutane dubu nawa ake kashewa wajen wannan wani bai taba kashe dubu ɗaya ya sadaka ga mahaifin shi ba kuma yana cikin kabari kuma a lokacin nan wallahi babu abin da ubanka ke bukata yana kabari irin sadaka da addu'a ko kana kwasa mai tuwo ka kai kana kai mai ragon sallah in sallah ba ta zo to menene za ka yi mishi shine addu'a ayyuka na gari kuma ba ka yi ka zama ɗan banza kenan kamata dinu tudanu kana nan kai ma za ka kife ‘ya'yanka su ma shi kenan su hau fanda shi kenan sun manta da kai da an tuna oh ashe baba fa ya rasu jun ko oh shi kenan jun kaji jun da watan arna ma zai kwatancen mutuwarta ya manta da kai kai ma to shine sai yake cewa li annal walada domin shi ɗa min sa'ayihima na daga cikin aikin da uwa da uba suka samar da shi ba uwa da uba suka samar da shi ba wa kasbihima kuma kokarin su ne an gane ko wallahu azza wa jalla yaquluhu ga abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi yace wa allaysa lil insani illa ma sa'a in har mutum ya sake ya rasu to babu abin da zai je mishi kabarin shi sai abin da ya aikata to ai ɗanka aikin waye aikinka ne ba kai ka haife shi ba to duk abin da ya maka zai je gare ka wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki yace inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi mafi tsarkin abin da mutum zai ci shine abin da ya aikata da kanshi ka je kai gwagwarmaya ka samu da kanka ka zo ka ci ya fi komai zama halal ya fi komai zama tsarki idan Allah ka zauna kana tumasanci sai dai a baka a baka a baka a baka annabi ya ce duk masu yin roƙo din nan da bai dace su yi roƙo ba ya ce naman fuskarsu suke karciya ranar alkiyama sai sun zo fuskarsu baki ɗaya sai kashi duk sun zubar da naman fuskarsu wa inna waladahu min kasabihi annabi ya ce kuma ɗan shi ɗanka kenan kai ɗanka yana daga cikin aikinka to kuma annabi ya ce abu mafi tsarki da zaka ci shine daga cikin aikinka ashe in ɗanka ya maka addu'a kamar kai kai in ɗanka ya aikin alheri kamar kai kai da irin waɗannan nassoshin ne a shar'ance ba al'adance ba ba a ɗabi'ance ɗabi'a ta lalatattun mutane ba a shar'ance da mahaifinka zai karɓe dukiyarka gaba ɗaya babu kotun da za a kai da za ta da maka da dukiyarka ya ci halal malak shi ke nan babu hisabi la duniya wala lahira mun fahimta shi yasa Allah ya kiyaye da a ce mahaifinka zai zo ya falla maka mari sai ka faɗi ka mutu sai a je a nemo likafani babu kisasi ba cewa haka ka make ɗanka kai kuma ka kashe ba aka ce da haka za ta faru akan tsautsayi babu kisasi ba za a kama ka a kulle ka ba wannan muna kawo waɗannan nassoshin ne wai dan ka san matsayin iyaye a cikin addinin musulunci yanzu addinin musulunci bai girmama iyaye ba to kai kuma uba ko ke kuma uwa karki sake ki wa Allah ta'addanci kin ji darajar da Allah ya baki kai kuma ka ji darajar da Allah ya baka in kuka sake kuka yi wa Allah ta'addanci kuma kuka ce haƙƙin Allah sai an baku wallahi sai kun waye gari kun rasa naku kuma abin da yake naku kun ji Allah shi da kanshi Allah ya baku mun fahimci wannan da kyau to yace ni kuma ga nawa akan ɗanku shi da ya halicce shi bai ji kyashin yace kuma kuna da haƙƙi akai ba ai kuma sai ku bari Allah ya tasarrufi akan bawan shi mun fahimci wannan da kyau shi yasa ɗanka duk kyautatawa ya maka amma wai kadai dan bai durƙusa ya gaishe ka ba duk sai an ji tsakaninku wai kai durƙusa ya gaishe ka shikenan duk mutumin da ya durƙusa ya gaishe ka wallahi ya gaba cin zarafin ka baki ɗaya da a ce kun san addini wallahi duk mutumin da ya tsuguna ya gaishe ka kafin ya miƙe sai kai mishi nasiha sai kai mishi fara al'imamu turmizi ya ruwaito hadisi mai inganci annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawo cikin madina sai ga mu'azu bin jabalin mu'azu bin jabalin sai wata tabi'a da bai saba ba yana ganin annabi sai ya kwanta yana gaishe shi annabi ya ce ma ka bari me wannan kuma ya ce daga ƙasar sham nake na je na ga ana girmama manyan mutane na ga mu kuma babu babba kamar ka a cikin mu don haka shine ne haka a ƙarƙashin wannan ne annabi ya faɗi wancan hadisi da yake cewa da a ce zan umarci wani ya wani sujuda da na umarci mace ta yi wa miji sujuda saboda tsananin haƙi da ke kanta to mecece sujuda a sallah ita ce da goshinka da hancinka da tafukanka da guyawunka da yatsun kafarka su sauka ƙasa sujuda a sallah kenan amma a wajen sallah duk yadda ka rissuna ka gaida wani ko ka tsuguna ko kai kaya abin da ake kira sujuda wajen gaisuwa don haka da kai da abu lahabi da ke kwanciya ya gaida gunki duk kun zama ɗaya sai dai inda kuskure kai a faɗakar da kai shi yasa ya kamata kowa ya san wannan kana gamuwa da kowa ne ne a miƙa mishi hannu a yi musafaha da shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah a yi hannu shi kenan ma'aiki ya ce duk baki ɗayan zunuban ku za su kakkaɓe kamar yadda busassan bishiya ke watsar da ganyenta to duk shaidan sai wa mutane hila yau mutane mummunar dabara ya ba su muguwar shawara shikenan kai ne babba na gamu da kai shikenan muna nan lafiya lafiya lau hannunka yana cikin riga shine duk asara ce wallahi shaidan duk hanyar da ya san zai bullo maka ya kare da haka wallahi sai ya bullo maka ka je ka mallaki littafin ibnul qayyim ighasatul luhfan ighasatul lahfan amma sayidish shaitan ibn al-qayyim yace kubuto da wanda ya hallaka ya fada cikin tarko na shaidan kaga irin yadda shaidan yake bi ya karere dan adam duk hanyar da ya san zai biya hallaka ka wallahi sai ya bullo maka amma ba kai tsaye ba ta hanyar nasiha da shawara don haka yawa mahaifanmu ma wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihi sai da ya rantse billahi lazi kaza kaza kaza ya ce wa annabi adam ai nasiha nake maka zan cuce ka ne kuma mugun abu shaidan ba zai ce maka mugu ba ne giya zai ce mata giya ce a'a sai a ce new style sai a ce whisky sai a faɗa mata wani suna daban ba zai faɗi wannan bishiya da Allah ya hana annabi adamu ya ci da shaidan da ya zo ya ce ya adam ko kana son in nuna maka bishiyar nan da Allah ya ce kada ka ci in ya ce ka ganta nan ka ci ta za ka samu biyan bukata zai ci sai ce ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shajaratul ma'asi ce bishiyar saban Allah ce fa amma sai ce nuna maka bishiyar da in ka ci zaka samu mulki dawwamamme kuma zaka rayu har abada ba mutuwa kuma ya rantse da Allah nasiha yake yi duk hanyar yaudara ya bullo da ita to haka yanzu kai ma duk abin da yazo zai sa ka kai fa ba zai fito ya nuna maka matsayin shi bane zai gyara maka shine maka kwaskwarima sai ranar al'iyama ne wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru sai kowa ya gama shiga wuta baki daya sai shaidan ya miƙe zai yi jawabi kowa ya zauna shugaba zai yi jawabi an zo lafiya wuta inna Allah wa'adakum wa'adan Allah ya muku alkawari kuma na gaskiya ya cika ni kuma na yi muku alkawari na saba sai ce fala talumuni wa lumu anfusakum kada shegen da ya zarge ni ya zargi kanshi ba za ku iya fishe ni ba ba zan iya fishe ku ba sai ya ce lallai azzalimai a yau sun yi asara sai ya shige cikin wuta dama shi da ita aka halice shi mun fahimci wannan da kyau jama'a to shi yasa ya kamata ka fahimci waɗannan abubuwa sannan littafi na gaba da muke maka nasihar ka siya shine asnaful maghrurin na al-imamu Muhammad al-Ghazali al'imam al-ghazali ghazali wancan da ya rasu da dadewa asnaful magarurin littafi ne karami fanni fanni na waɗanda suka rudu shedan ya bullo musu ta wasu hanyoyi waɗanda sun rudu su wata tsiya ne kuma ba komai bane a wurin Allah sannan littafi na uku shine me shine littafin Abdurrahman ibn al-Jauzi talbisu iblis ɗaya ɗaya ɗaya ya rinka farfasa mutanen duniya yana bayyana maka mutane nau'i kaza ga inda shaidan ya fillo musu mutane nau'i kaza kana tasa waɗannan mutanen a gaba da ka gama karatun sai ga haka abin yake ibnu jauzi yau shekarar shi ɗari takwas a ƙasa shi yasa wannan shaidan da kake gani fa wallahi maƙiyin mu ne mun fahimci wannan duk ba dan wannan sanadin ƙiyayya tashi ba fa da duk ba a zo ana jan wannan baki ba balle ai takariji wani ya zagi da duk aljanna za a haife mu a aljanna ba magana wani karatun hadisi daɗi kawai za a ci lahum ma ya sha'una fiha wala daina mazid amma sabab sai shedan ya sabbaba shikenan Allah ya ce wa annabi Adam wannan shedan fa makiyinka ne kar ka sake fitar da ku daga aljanna din nan kaga kana zaune a gidan aljanna din nan babu rana babu sanyi zufa babu babu kura ba kaza ba sa'an nan babu wahala dangane da nemo abinci amma in ka sake fishe ku waje ya ce fatashka kai zaka wahala ita hawa'u tana gida ba ruwanta kuma yanzu a din namiji ya shaida fatashka din namiji ya shaida fatashka tana can gida lafiyar tallau kafarta babu faso kwakwa daya amma kai da ƙauje da faso da komai akwai a jikinka duk giris ɗin duniya za ka shafe sai ka yi ƙarfe bakwai a waje za ta yi maka na safiya ita kuma a lokacin nan na umu duha ta imrul qais ya ce matar shi ita mai baccin hantsi ce tana can ƙarfe tara ma bata tashi bacci ba sai ta ɗaga kai ta ce ƙarfe goma har ta yi kai kuma kana can wani ya zagi ubanka akan nemo mata abinci fatashqa kenan to duk makiyinmu ne kiyayyace take bayyana ba amma wallahi har yanzu dan adam ya kasa lura Allah ya kiyaye malam yace akhrajahu abu daud al imam abu daud ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 108 wa nasa'i da al imam an-nasa'i a mujalladi na biyu shafi na 211 wa tirmidhi da al imam tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na 287 wa hasanahu al imam tirmidhi yace wannan hadisi ne mai kyau والدارمي da darimi a cikin juz'i na biyu shafi na 247 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na biyu a juz'i na biyu shafi na 430 wal hakim da al imam al hakim a cikin mujalladi na biyu shafi na 46 wa tayalisi da abu daud da tayalisi a lamba hadisi na 1580 wa ahmad da al imam ahmad a mujalladi na shida shafi na arba'in da ɗaya da shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida da ɗari ɗaya da sittin da biyu da ɗari ɗaya da saba'in da uku da ɗari ɗaya da casa'in da uku da ɗari biyu da ɗaya da ɗari biyu da biyu da ɗari biyu da ashirin wa qala al-hakim al-imam al-hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim ووافقه الذهبي الإمام الذهبي موافقة دشي يتي هكا أبن يتي الشيخ المحدث الألامة الألباني يتي وهو خطأ يتي وانا مغانا تاسو كسكولي يتي حديثي دي كان متأينش أتي مي كوني أما تي حديث ياكي صحيحي كما صحيحي ما أتي أبي شرط بخاري دا مسلم يتي وانا كسكولي نمين وجوهن تفسكوكي دا داما la yattasi majalu li bayaniha yace amma wannan dandalin yanzu bai isa a yi bayani ba wurin ya kure da ai bayani sai ka je ka dauki babban littafin shi irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil ko kuma littafin shi ta'liqatul jiyad ala zadul ma'ad duk ya fitar da waɗannan yayi bayanai ɗaya ɗaya ɗaya amma nan wurin ana dan gaggawa gaggawa ne shine yace wannan dandali wannan fili bai isa ai bayani ba walahu shahidun min hadisi abdullahi ibn amr dan ka san malaman hadisi gaskiya da gaskiya suke son a bayyana shi da ya kafa hujja da wani hadisi wannan hadisi wani malami ya ce wannan hadisi ɗari bisa ɗari ya inganta ai da sai ya ce haka abin yake amma da yake magana ce ta ilimi sai ya ce eh hadisin kan mai kyau ne amma bai kai matsayin a ce mishi sahihi ba amma dai za a aiki da shi don ka san malaman hadisi tsayawa suke su dubi menene daidai sai su yanke hukunci da shi rawahu abu dauda wa ibn majah wa ahmad yace akwai shahidi wanda abdullahi dan amrin ya ruwaito abu dauda da ibn majah da ahmad sun ruwaito shi ahmad ya ruwaito wannan shahidi a cikin mujalladi na biyu shafi na 179 da shafi na 204 da shafi na 214 bi sanadin hasan da isnadi wanda yake kyakkyawa wa yu'ayyiduhu ma dallat alaihi al-ayatu wal hadithu yace kuma har wayo abin da zai ƙara karfafa wannan hadisi da muka karanta abin da aya din da ainihin wato waɗancan hadisai da muka karanta suka ainihin nuna mana ahadisu khassa yace ainihin wato abin da zai ƙara ƙarfafa wannan yace akwai wasu hadisai na musamman waradat fintifa'il walidi bi amali waladihi salih waɗanda hadisan sun zo suna bayanin cewa uba ko uwa za su ci amfanin aikin ɗansu nagari yanzu dan Allah biyar da za ka yi ɗanka ya zama nagari ba sai kai ba mun fahimta kana da rai ya zama dan iska ya zama dan kwaya baya sallah ba ina ruwan shi da in ka mutu zai maka addu'a ba abin da ya shafe shi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu ka sadaka kamar sadaka idan ɗaya wa uban shi ko uwar shi sadaka za ta amfane shi wa siyami da azumi wal itik da kuma yantar da bawa wa nahawihi da makamantan wannan wahiya ga waɗannan hadisai al-awwal hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda anna rajulan qala wani mutum ya ce inna ummi ftutilat inna ummi ftulitat uwata nafsuha inna ummi ftulitat nafsuha ran uwata ya fita sai mutuwar fuji'a ma'ana na fita kawai sai na dawo na zo na samu ta rasu babu sallama babu wasiya ba komai ba wani rashin lafiya mutuwar gaggawa da ake cewa mutuwar fuji'a shine a ƙasa yace bi dhammil musanna wa kasr wa kasr lam wannan ainihin wato abin nan al musanna ta din nan ta farko ayi mata ainihin dhamma a ce iftu sannan lamun din ayi mishi kasara a ce iftulitat ai sulibat an cire ranta alama lam yusamma fa'iluhu ma'ana a gina fi'ilin akan wanda ba a faɗi fa'ilin shi ba ai matat fuju'atan ta mutu mutuwar gaggawa walam tusi bata samu damar yin wasiya ba ma saboda yana daga abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta fa lallai in mutuwa ta zo maka in dai ka san zaka ba wata dukiya zaka yi wasiya Allah ya ce kuma haqqan alal muttaqina duk wanda ke tsoron Allah wajibi ne yayi wannan akwai danginka waɗanda su ba su cin gadonka in kana da uwa da uba da ƴaƴa kaga kakarka ba za ta ci gadonka ba kakanka ba zai ci gadonka ba kaninka da wanka duk ba za su ci gado ba waɗanda kuke ‘yan uba misali ba za su ci gado da makamantan waɗannan ku to irin wannan addinin musulunci ya ce in ka zo mutuwa ka yanki wani ɓari na dukiyarka ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa biyar ka ce wannan a baiwa dangina na jini waɗanda babu gado tsakanina da su duk inda suka ga ɗanka ba za su tuna da kai ba ba za su karrama ka su dinga maka addu'a ba amma kana da rai ba su jin daɗinka ka zo mutuwa ka manta da su su ma haka za su manta da kai mun fahimci wannan da kyau ko to shine yace uwata mutuwar mutuwa ce mata gaggawa bata samu damar yin wasiya ba wa azunnuha law takallamat tasaddaqat shi dan yace kuma ina tsammanin ma da a ce ta samu damar yin magana kafin ta mutu din nan da ta ce ai mata sadaka da kuɗinta fa hallaha ajrun in tasaddaqtu anha ya manzon Allah in na ɗibi dukiya ne sadaka wa uwata zan samu lada waliya ajrun ina da lada kuma ita ma tana da lada qala na'am annabi ya ce i fatasaddaqa anha shikenan sai wannan mutum ya je wa uwar shi sadaka ma'ana wannan na daga cikin salafiyancin kenan sahabbai suna yi ko to to kai ma sai ka dage kenan mas'ala ta shigo da kuɗi ne da dukiya mutane anan kake gane imanin wani fa shi yasa wata rana sayyidina Umar ya daga wani ko zai naɗa shi mukami ne sai ya ce jama'a wane ne zai bani shaidar wane sai wani ya ce ai mutumin kirki ne kaza kaza kaza sai Umar ya ce zo nan da ka ce mutumin kirki ya aka ka gane mutumin kirki ne ya ce a mutumin kirki ne mana sai ya ce ko dai kawai dan kaga yana ruku'u yana sujuda yana sallah shine kawai mutumin kirki kun taɓa yin tafiya da shi kaga halin shi ya ce a'a har ka kuɗi ta shiga tsakaninku kaga halin shi ya ce a ya ce ya za ka gane mutumin kirki ne don matsalar kuɗi ta shigo to yanzu nan za ga ƙarfin imanin mutane to shi yasa gashi sai ka ga cewa sahabi sai zo yace in ne mata sadaka in ne mai sadaka zai amfanar da shi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fidda wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 198 da juz'i na biyar shafi na 399 zuwa 400 daidai wa muslimun da al-imam muslim a cikin juz'i na uku shafi na ثمانين دقيقة دا جزء نبير شافي نسبة عند أكو ومالك في الموطأ دا الإمام مالك أتكن موطأ أتكن جزء نبي شافي نقلي بيو دا أشرين دا تقوس وأبو داود دا الإمام أبو داود أتكن مجلد نبي شافي نشابير والنسائي دا الإمام النسائي أتكن مجلد نبي شافي نقلي دا أشرين دا ترى وابن ماجه دا الإمام ابن ماجه أتكن مجلد نبي شافي نقلي دا ستين والبيهقي دا الإمام البيهقي أتكن مجلد نهو شافي نستين دا بيو da mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai da ɗari biyu da saba'in da takwas wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na hamsin da ɗaya wa siyaƙu lil Bukhari fi ihda riwayataihi wannan lafazin da muka kawo na ɗaya daga cikin lafuzza ne riwayoyin Bukhari guda biyu dan dama an kawo cewa wuri biyu ya fi da hadisin to an ciro wannan lafazin a wuri ɗaya ne cikin biyu wa ziyadatul akhiratu lahu fi riwayatil ukhra ya ce a cikin ɗaya riwayar da bamu kawo ba a nan ne aka samu ainihin ziyada ta ƙarshe ɗin nan ita ce fata saddaka anha wa ibn maja ibn maja ma ya ruwaito wannan hadisi ya fitar da shi walahu ziyadatu saniya shine yau ziyada ta biyu ziyada ta biyu shine yanda yace wali ajrun ni ma ina da lada wali muslimin al'ula al-imam muslim kuma shine yau ziyada ta farko ita ce da ce walam tusi bata yi wasiya ba din Asani hadisi na biyu da ke tabbatar da cewa aikin ɗa na gari na amfanar iyayen shi an ibn Abbas radiyallahu anhu daga ibn Abbas Allah ya ƙara mishi yarda anna sa'ad ibn ubadata akha bani sa'ida yace lallai sa'ad dan abi ubada wanda yake shi dangi ne ko dan uwa ne na kabilar banu sa'ida tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha uwar shi ta rasu a lokacin yayi tafiya baya nan فقال يا رسول الله sai zo ya ce ya manzan Allah inna ummi tuwfiyat mahaifiyata ta rasu wa ana ghaibun anha a lokacin bani nan fa hal yanfa'uha in tasaddaqtu bi shay'in anha in na ɗibi wani abu ne mata sadaka wannan abu zai kai gare ta don ba su ake asara ba su ake amfana ta to zai amfane ta kala na'am annabi yace kwarai da gaske zai amfane ta kala sai wannan ainihin sahabi yace fa inni ushhiduka anna ha'ital mikhrafi sadaqatun alaiha ina kafa ka kai ne shaida ya manzan Allah gona ta din nan mai yawan albarka to na sadaukar da ita ga mahaifiyata gona ce wadda take da kayan marmari misali lemo gwanda da sauransu kaga duk shekara za a je a kwasa to haka je aka kwashe gaba ɗaya a rabar sadaka ko kuma a siyar waɗannan kuɗi a je a yi mata sadaka wannan gona dai gaba ɗaya ta zama ta duk ladan ya tunkuɗa gare ta kuma shi ma mun karanta ai zai samu amma a shaitanu ya idu kumul fatara wa ya amurukum bil fahsha in ma gonar za ka bayar sai shaidan ya rinka ainihin wato sanya maka tunanin talauci yanzu wannan gona in ka ɗauka ka bayar to ya za ka yi duk inda ka kai ka komo in ka daure ka daure sai ce to da ka bayar da waccan dai da ike duk ta fara tsutsa ma mai yiwa gwaiban nan da shekara biyu ta mutu shikenan sai ka bayar da wannan nan da shekara biyu komai ya tsaya shikenan kuma ba abin da ke gudana kenan abin da ake so Allah cewa ya lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ka taba zama mutum nagari a wurin Allah ba sai ka dubi abin da ka fi komai so ka bayar da shi sadaka ka auna rigunan ka din nan wacce ce ka fi kowace so sai wani ya zo yana neman riga wurin ka bai da rigar da zai hau idi sai ka ɗauko ita wannan taka ta sallar sai ka bashi sabon ɗinkin ba ita ka fi so ba ai duk tela ya san halin mai ɗinki idan duk nau'in yadi yana da shi in ya je yanko kofulin ya ce shi yake so a ɗinka mai shi kaɗai yake gani wannan da ka fi so ɗin don kana son ka zama ainihin sahibul birri a wurin Allah ita za ka ɗauka ka bayar wannan takalmin nan na dubu kaza ɗin nan sai ka ɗauka ka bayar sai ka to da slippers ayan dai an haɗo da kuɗi sai an gwada imanin mutane annabi ya ce wa asma'u la tu'i fa yu'illahu alayki wa la tuhsi fa yuhsillahu alayki in zaki sadaka karki tsuke bakin aljihunki sai Allah ya tsuke miki nashi in zaki bada sadaka karki kirga ke ma Allah ya tashi sai ya kirga ya zaki in kika ɗibo sai ki saka wani ya ji haka sai lissafo tun daga gida sai ya saka dan a ce ai wane yana yin irin ta asma'u da ya ɗibo sai ya saka nan ko sai da ya kirgo abin shi ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ai Allah ya san abin da ka shiryo tun a gida Allah ya shiryar da mu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai da shafi na ɗari uku da ɗaya da shafi na ɗari uku da bakwai wa abu dauda da al'imamu abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na goma sha biyar wa nasa'i da al'imamu nasa'i a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin wa tirmidhi da al'imamu tirmidhi a cikin mujalladi na biyu shafi na ashirin da biyar wal baihaqi da al'imamu baihaqi a cikin mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas wa ahmad da al'imamu ahmad a lamba hadisi na dubu uku da tamanin da dubu uku da ɗari biyar da hudu da dubu uku da ɗari biyar da takwas wa siyaƙu lahu lafazin da muka kawo na al'imamu Ahmad ne. Asalisu hadisi na uku da ke nuna cewa idan ɗa yi wa iyayen shi sadaka ko aikin alheri za su kai gare shi an abi huraira ta radiyallahu anhu abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda ya ce anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce ya manzan Allah inna abi mata wa taraka malan mahaifina ya mutu ya bar dukiya mai yawa walam yusi amma bai yi wasiyar cewa ai mai sadaka ba fa hal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu shin in na ɗibi dukiyar nan ne wa mahaifina sadaka wannan sadaka da ne za ta kankare zunuban shi qala na'am sai ainihin annabi ya ce i domin a lokacin yana mutuwa dukiyar ta zama taka ba tashi bace mun fahimta saboda haka sai ka ɗiba yadda kai ka gaji wannan dukiya tashi ce amma kuma saboda an shiga wani juyin juya hali ta zama taka fama aujafta alaihi min khailin wala rikabin ba abin da ka gara wannan dukiya ta zo maka ko dai dan ya haife ka kai ma ka daure mana ka ɗibi dukiyar kai mishi sadaka amma sai ka ga shedan ya saka maka ganin kyashi kana ga to ai in na ba da sadakar kaza gidan kudin ba za su isa in yi gida in yi mota ba ni kuma ina son in yi gida in yi mota ne ni ma dan mori haka duk yadda zai biyo ya karya ka sai ya lalata ka Allah ya shiryar da mu to saboda kurewar lokaci insha Allah ta'ala anan za mu kwana sai mako na sama za mu ainihin ci gaba da karatu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik